نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنا يمتنا جمعة شاهدوا قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة جمعة دقري هدو دا أربعين دا شدا ودتي دي دي دا شاهدوا قوات أكو ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا بيان kamar yadda muka saba haduwa a cikin waɗannan kwanuka masu albarka a wannan masallaci mai albarka daidai wannan lokaci domin ci gaba da karatu na tarjamar alkur'ani mai girma kuma muna nan a cikin suratu ali imran a jiya mun yi ƙoƙarin komawa kan ayoyin inna allah hastafa adama har zuwa faɗin allah maɗaukakin sarki fata ƙabbalaha rabbuha bi kabulin hasanin وعبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قالت آه قال يا مريم أن لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب waɗannan ayoyin su muka kalle su ta fuskar ainihin wato darasi muka fuffutar da darussa masu yawa a cikinsu da haka za mu tashi kan hunalika da zakariya rabba بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ممتاز Allah madaukakin sarki yace hunalika da'a zakariya rabba a daidai wannan lokaci ne annabi zakariya alaihi salam ya roki ubangijinsa qala yace rabbi ya ubangiji habli min ladunka dhurriyatan tayyiba kai mun kyauta kai mun baiwa ka bani zurriya tsarkakakkiya ta gari daga gare ka innaka sami'ud du'a lalle kai Allah madaukakin sarki mai jin addu'a ne maji roƙon bawa wanadatul mala'ikatu zo sai mala'iku suka kira shi annabi zakariya wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab halin kasancewarsa yana tsaye yana sallah a wurin ibadarsa anna Allah yubashshiruka suka ce Allah ya ce ai maka albishir Allah yana maka bushara bi Yahaya cewa zaka haifi da sunansa Yahaya musaddiqan shi wannan da da zaka haifa zai zama mai gaskatawa bi kalimacin min Allah da kalma daga Allah wa sayyidan kuma zai zama shugaba nan gaba wa hasuran kuma zai zama tsararre wa nabiyan zai ma zama annabin Allah min salihin daga nagartattun bayi qal annabi zakariya yace rabbi ya ubangiji anna yakunu li gulam ta yaya zan samu da wa qad balagani al-kibaru bayan tsufa ya riga ya cin min wamra'ati aqib kuma matata ita ma ta zamanto aqib wato bakarariya wanda ba ta haihuwa qal sai Allah ta'ala yace kadhalika kamar haka ne Allah ya fa'alu ma yasha Allah yake aikata abin da ya ga dama qala rabbi ja'al li aya yace ya ubangiji ka sanya min wata alama wanda zan iya gane cewa mai daki na ta samu juna qala ayatuka yace to alamar da za ku baka Allah tukalliman nasa shine ba za ka yi wa mutane magana ba talata layalin sawiya a wani gurin ko anan kuma Allah ta'ala ce ta ayyamin tsawon kwana uku illa ramza ba wata magana duk wanda zai magana da kai sai dai nuni sai dai ishara haka ko haka sai dai rams kenan sai dai nuni wadhkur rabbaka kadai ci gaba da ambaton ubangijinka kafiran da yawa wasabbih ka kuma yi tasbihi da tsarkake Allah bil ashiyi da yammaci wal ibkar da kuma ainihin wato safiya Allah madaukakin sarki bayan ya dauko mana kissar nana Maryam da mahaifiyarta to anan annabi Zakariya shi ma ya dauki wani darasi kamar yadda nake ta maimaita mana amfanin karanta littafin Allah shine daukan darasi a dauki abin da ke ciki na umarni a aiwatar na hani a hannu na ɗaukan izina a ɗauka na ɗaukan darasi a ɗauka yanzu kaga abin da ya faru wanda ya jawo hankalin annabi zakariya ya sake sallama wa Allah maɗaukakin sarki ya sake tabbatarwa bayan tabbatarwar da yake da ita cewa Allah mai cikakken iko ne akan komai kuma ba abin da yake gagarar Allah subhanahu wata'ala duk wata ƙa'ida shi Allah ba sai ya cika ta ba, duk wani ainihin wato bin abu, wato daki-daki shi Allah ba sai ya bi wannan tsarin ya bi shi daki-daki ba. Shigowar annabi Zakariya wajen Nana Maryam, kasantuwar babu wanda yake da ikon zuwa ga inda take sai shi, kuma shi ya san in yaje ba shi ke kai mata abubuwan da yake tararwa a wajenta ba. tarbiyyarta da nagartarta da walittakarta ce ta sa Allah maɗaukakin sarki ya dinga yi mata karama ta hanyar kawai an zo sai a tarar da abinci ba annabi zakariya a matsayinsa wa kaffala ha zakariya kar ku manta a ayoyin da muka karanta Allah maɗaukakin sarki ya ce ya danka renanta ya danka kula da ita a hannun annabi zakariya to kaga ya kamata ce annabi zakariya duk abin da za ta ci za ta sha za ta saka da sauran al'amura a ce ya zama annabi zakariya shi ke jibin tauron al'amari to amma abin da shi ma annabi zakariya ya fi ba shi mamaki shine duk sanda ya shigo kullama da khala alaiha zakariya mihraba duk sanda annabi zakariya ya shigo gurin bautatta waje da inda harizka sai ya tarar da arziki iri-iri kaɓakin arziki da alkairan Allah sun saukar wa na Maryam har ma malaman tafsiri suka ce yana iya zuwa ya tarar da abin da yake da wahalar samu a daidai irin wannan lokacin amma ya tarar da shi a wurin abin da bai samuwa a irin waɗannan zamaninnukan a irin wannan yanayin amma annabi zakariya sai je tarar da nana maryam da wannan abu annabi zakariya ya dinga tambayar na na maryam a ina ta samu wannan ta ina wannan arziki wannan abinci kala kala ta ina yake zo mata to anan na na maryam ta sake ta sake tunatar da annabi zakariya cewa wannan arzikin da yake zo mata a matsayinta na wadda take killace take bautar Allah ba ta zuwa ko ina daga Allah wannan Allah ta'ala ne ya so ya girmama ta Allah ta'ala ne ya so ya ɗaukaka ta Allah ta'ala ne ya so ya yi mata karama cikin karamomin na na Maryam shine abincinta Allah ne yake aiko mata da shi to anan ne annabi zakariya suka ce ganin ana iya tarar da abincin da sai da damuna ake samu amma ya shiga wajenta da rani ya samu abu yana iya zuwa ya samu abincin da sai da rani da kayan marmarin da da rani suke yi da rani ake samun su da rani ya tafi ka daina ganin ire-iren waɗannan abubuwan amma sai ya je sai ya tarar da waɗannan abubuwan da damuna to anan annabi zakariya ya ƙara tabbatar da cewa Allah mai cikakken iko ba abin da Allah ba zai iya ba to tunda duk da shi ma ya tsufa ya manyanta ana ganin ya kai shekarun da da wahala ya haihu matarsa ita ma banda kwana biyu kuma matarsa juya ce duk a ƙasar hausan aka ce bakarara bakarariya ko kuma juya an san matar da ba ta haihuwa an je likita ya yi aune-aune ya yi gwaje-gwaje an ce kawai Allah ne bai ga dama ba ya bayar lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir mulkin sama da na ƙasa din na Allah ne yana yin kyautar ƴaƴa mata ga wanda Allah ta'ala ya ga dama shi sa wasu malaman suka ce kyau falala ce ba za su yi musu ɗawainiya ba kuma nan gaban tsufa ya ci musu haka kake gani nawa ne mutum ya haifi ƴaƴa mazan suka tsallake suka bashi albarka ce kawai Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin ƴaƴanka shikenan ka huta ba matsala baka da matsala albarka shi yasa ko da yaushe albarka ake nema ba yawan ba albarka shi yasa malamai su wani malamin mu yana yawan ba da misali da dabbobin ni'ima za ga in suka tashi kaga a yanka da suna a yanka da layya a yanka a abbatu a yanka a nan Kano a yanka a Jigawa a yanka kullun yanka dabbobin ni'ima ake shanu ba za ka iya sanin adadin nawa aka yanka a kullun ba a rana raƙuma nawa aka soke a rana tumaki da awaki nawa aka soke a rana kuma in ka tafi ka karanta kai ka karanta yanayin halayyar dabbobin nan za ga ‘ya'ya ɗaya biyu suke haifa akuya ce ake samu ta haifi uku wani lokaci hudu shi ma nadir duk wannan yankan da ake musu kuma in suka tashi haifa ɗaya biyu suke haifa amma kana iya samun har yanzu mutumin da bai san adadin dabbobinsa ba saboda albarka amma ka duba kariya in ta tashi haihuwa sai ta haifi ‘ya'ya takwas ‘ya'ya goma ‘ya'ya goma sha biyu ‘ya'ya goma sha biyu amma da yake Allah ya cire albarka ka taɓa ganin garken karnuka mutum ɗin ba kulawa ba da wa yake cin kari ba cinsu ake wawa sun kisi yawa saboda Allah ta'ala ya cire albarka a cikin irinsu ta haka albarka kaga shi sa ka daina kyamar ‘ya'ya mata Allah ma da su ya fara ya ce ya habu liman ya sha'u inasa shi yasa wani masani wani malami yake cewa duk gidan da Allah yake sansa da albarka sai a fara haifa ‘ya'ya mata a gida Allah ta'ala ya ce kuma wa yahabu liman yasha'u dhukur Allah ta'ala kuma yana yin kyautar ƴaƴa maza da wanda ya ga dama wani sai ga ƴaƴa maza zalla aka bashi wani ƴaƴa mata zuriyan aka bashi har suka bada misali da Annabi Lut alaihi salam suka ce ƴaƴansa gaba ɗaya mata ne da haka ba kanka farau ba annabi cikin annabawa manzo cikin manzannin da Allah ya ɗaukaka ya bashi manzanci ya bashi kyautar ƴaƴansa mata ne duka shi yasa suka ce duk wanda aka haifa mai ƴaƴa mata zalla to yana da magabaci a wannan annabi lutu alaihi salam ko kuma Allah ya ba mu ci yaya maza duka yaya maza kamar annabi ibrahim alaihi salam yayansa gaba ɗaya maza ne abu zukur kenan baban maza aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha Allah ta'ala ya ce ko kuma gauraya wa mutum in bashi wasu mata wasu daga cikin yayan nasa maza wasu mata kamar yadda aka yi wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wasu daga cikin yayansa maza wasu daga cikin yayansa mata wa ya ji alu manya sha wa aƙima Allah ta'ala ce wanda na ga dama kuma sai in mai da shi aƙim ba karare ko juya a yi gwaje-gwaje a yi duk abin da za a yi an je ƙasar waje an zauna an ga likita kaza an yi duk abin da za a yi Allah ta'ala ne ya ga dama shi ke sa mutum ya zama aƙim da haka annabi zakariya to amma kar ka manta duk cikin mashi'ar Allah madaukakin sarki ne sannan shi Allah madaukakin sarki yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit ko wa yuthabbit wa indahu ummul kitab annabi zakariya ya manyanta shekarun tsufa sun cin masa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa cikin suratu Maryam ko ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا bayan ya ga aya ya ga karama a wajen nana Maryam sai shi kuma ya tuna ce rabbi inni wa hanal azum minni yace ya ubangiji gabobi na sun yi rauni washta'ala ar-ra'su shayba kaina gabaki ɗaya ya kamu da wutar furfura gaba ɗaya furfura ta kama kaina walam akun bi du'aika rabbi shaqiya amma duk da tsufan nan nawa da yanda gabbaina sun yi rauni kaina ya zama fari fat saboda tsufa furfura ba zan zama marashin rabo ba game da roƙonka ya Allah na san kai qadirun ne al- wato ala kulli shay'in kai mai iko ne akan duk abin da kaga wato akan komai ya Allah tsufana bai hana in kaga dama ka banda kasantuwar mata ta juya Allah kana iya mai da ita daga juya ta koma mai haihuwa da haka walam akun bi du'aika rabbi shaqiya haka annabi zakariya ya ce to shine nan aka ce hunalika da'a zakariya rabba a daidai lokacin da annabi zakariya ya ga abin da ke faruwa ga nana maryam sai shi ma sai wannan a daidai wannan lokacin sai ya tuna cewa to Allah madaukakin sarki shi ni da kai mu ne sai mun bi ƙa'ida sai mun bi dokoki sai mun bi sabubba Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana mu sai mun bi wasu ƙa'idoji duk wanda yake so ya saurari karatun nan sai ya bi hanyoyin da zai saurara imma ya zo masallaci a yi da shi ko kuma an ɗauka ya tare abin da aka ɗauka shi ma ya saurara duk wanda yake son ainihin wato haihuwa to zai aure mutum ba zai zauna a cikin ɗaki ya ci addu'a ya ce annabi zakariya ya addu'a shi ma bari ya zauna ya ci addu'a kawai shikenan yana cikin shago kawai ga yana ta kankashe yaya shi sai ya bu sababi dole sai ya ya aure an an an yi aure sannan kuma ake sa ran samun haihuwa amma kaga tun a farkon kissar da Allah ya fara bamu cikin wannan surar ya tabbatar da cewa shi Allah ba ruwansa da wannan ka'idojin domin ya samar da annabi adam ba uwa ba uba ya samar da nana hawa daga adam ya samar da annabi isa ba uba to shine sai Allah annabi zakariya ya ce hunalika da'a zakariya rabba Allah ta'ala ya ce a daidai wannan lokaci yayin da annabi zakariya alaihi salam yaga Allah yana azurta maryam alaihi salam fakihata shita kayan marmari na lokacin sanyi fisai sai tarar da su a lokacin zafi wa faki hata sai kayan marmarin lokacin zafi fishita in ya shiga wajen nana maryam sai ya gansu a lokacin ainihin wato sanyi to ɗami'a hina izin fil waladi to tun daga wannan abin wannan karamar da ya gani sai ya fara kwaɗayin ɗa duk da yana ganin kamar in ta ɗan adam ne da tunani irin na ɗan adam kamar kana iya cewa ya yi tsufan da zai haihu sannan ma matarsa juya ya za ta haihu amma ganin abin da ya faru ga nana maryam sai ya fara kwaɗayi ya fara sa ran samun ɗa wa in kana shekhan kabira duk da cewa ya tsufa kuma tsufa tukuf kad ufa ya riga ya yi rauni wa wahana minhu al'azmu gabansa duk sun yi rauni sun yi wato ba su da ƙarfi washta'ala ra'su shayban kansa duk gaba ɗaya yayi furfura wa kanat imra'atuhu ma'a dhalika kabiratan sannan duk mutumin da aka ce ya yi irin wannan tsufan ba ya kasan matarsa ba bayariya ba ce kasan matarsa ita ma gyatuma ce dattijuwa ce ko to ga matarsa ga tsufa sannan wa aqiran sannan juya ce lakinnan kuma a haza kullihi sai dai duk da wannan irin abubuwa waɗanda kana iya kiransu obstacle da za su hana annabi zakariya ya haihu a tunani da hasashe da bincike irin na ɗan adam in ya kaga mutum ya tsufa tuko matarsa ita ma ta tsufa tuko a tunani irin na ɗan adam yana ganin waɗannan da wahala sai haka ne ko annabi zakariya ya kai wannan tsufan matarsa ta kai wannan tsufan kuma sannan Allah ya sufanta da cewa mace ce akira mace ce wanda take ba ta haihuwa amma duk sanda mutum ya nace wa Allah da kwakwasa kofa Allah zai buɗe masa karka yi gaggawa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa addu'ar ɗayan kuma tukar bai garaje ba ya ƙulu ƙadda autu falam yi ta jamli da ya garajen ya ce na yi addu'a na yi addu'a har yanzu shuru waye ya ma shuru a cikin shuru ɗin nan ma akwai rashin ladin wa karo ka Allah ka ce wa har yanzu a cewa na har yanzu wallahi har yanzu dai ana nan dai muna ta addu'a muna sa yi amma dai har yanzu akwai shuru waye ya ma shuru ɗin ce aka kai ta yi ita addu'a Allah ta'ala baya baya in dai ka cika ka'idar addu'a Allah yana jin nauyin ka sauke hannunka da biya ma bukatun ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wuya ka daga hannu su dawo zero Allah baya haka mun karanta anan Allah ba marwaci bane Allah ba matalauci bane ba a taba roƙon abu a roƙi abu a ce Allah bai da shi ba wannan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira sannan Allah ba a taba ba a taba yi ba dan ya ba wane ya ba wane ya ba wane ka zo yace kai ya gaji ko ya baka jiya ya baka shekaran jiya yau ya baka gobe kuma ka sake zuwa ka ce Allah gani ya ce a kai an baka bari a ba wani Allah baya haka kawai abinda ake so gano sirrin ka kiyaye a wasu lokuta duk da Allah ko da yaushe ana iya roƙon sa amma a wasu lokuta da musamman akwai ladubban addu'a daga ciki akwai yi wa Allah kirari akwai zuga Allah da yi wa Allah bambadanci da kirari akwai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati sannan akwai cin halal inda kana kiyaye halal duk abin da zaka kai bakinka sai ka tabbatar halal ne duk abin da zaka sha halal ne duk fitarar da zaka sanya ka tabbatar halal ne insha Allah ka kama hanyar da ka ce ya rab ya rab istajaba da'a zai amsa kiranka insha Allah da haka kiran in kai addu'a kuma ka cika sharuɗan addu'a to Allah zai karɓa maka kuma ya amsa an ya gaya ma wa'i za su alaka ibadi an nifa in ni kare ƙa'ida in an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya Allah cewa ke faƙul kaza yas'alunaka an shahril harami a qitalin fi qul qitalun fi kabir يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله أما أوجن الدعاء الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجي فقل إني قريب dan a tabbatar maka da cewa Allah fa dab yake da kawai so yake kace ya Allah Allah mawadaci ne ya gaya mana a cikin hadisul qudusi in tun annabi adam har ana ta kasa zamu hada guri guda kowa ya roki Allah bukatar sa Allah ce zan iya ba kowa abin da ya roka amma na kasa zalika min ma'in illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila fil bahr yace zan iya ba kowa ka san wannan ka bashi 40 leaves zai iya cika ma da request din da yake da shi to Allah ta'ala kuma ka san request ɗinka ba irin na wani bane na wani ba irin na wance bane ko Allah ta'ala ce zan iya amsa wa kowa abin da ya roƙa kuma ba abin da ya ragu a cikin taskata in kana tunanin wani abu ya ragu to kamar a sanya allura a cikin teku a ɗauko ta in allura ta rage teku to Allah ya biya wa kowa buƙatarsa arzikin Allah ya ragu kuma duk abin da ka gani Allah ta'ala ya yi shi ne dan kai mata allakum wa li'an'amikum Allah baya bukata duk arzikin nan ya ce dan ku ji daɗi da ku da dabbobinku da karanta suratu abasa da ya jero wasu kayan jin daɗi sai ce mata Allah kum Allah ya ce duk waɗannan nayi ne dan ku ji daɗi wali an amikum dan kuma dabbobinku su ji daɗi kuma ku ji daɗi da dabbobin Allah baya bukata yana nan da abun ba shi da iyaka kawai so yake ina wanda ya biyo hanya right channel sannan in ka roƙi Allah maɗaukakin sarki yana amsa karka kuskura ka munana wa Allah zato cewa Allah baya amsa addu'a wannan kayi wa Allah jafa'i kayi wa Allah jafa'i ka ɗauka Allah baya amsa addu'a kawai ce aka kai shi sa ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni in bayina suka tambaye ka game da ni a nesa nake koyaya fa qul in wato fa inni qarib kaga bai ce fa qul ba fa inni qarib ni a kusa nake shi yasa wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna ta daga murya wajen addu'a yace irba'u ala anfusikum ku tausaya wa kanku fa innakum la tad'un la tad'un la tad'un la tad'un asamma wala ghaiba la tad'un al asamma wala ghaiba yace wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda baya nan bane yana ji ya fi ka kusa da jijiyar wuyanka wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid ya fi ka kusa da kanka da aka shi sai ce a gaya ma in kana roƙon Allah fa inni qarib Allah ce ina kusa duk abin da ka faɗa Allah yana ji kawai abin da ba a so karka yi guluwi karka wuce iyaka a cikin addu'a karka ce ya Allah ka sa in zama annabi wannan guluwi kuma Allah baya son daki daki shi sa duk addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi wa Allah dalla dalla wanda ba mai fahimta ba shi ake wa dalla-dalla don kai ya manta wani abu kawai Allah annabi ya koya mana addu'o'i su zama a dunkule shi sa aka ce annabi yana yawaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah shiga fata ba komai a cikin addu'a na akwai kar ka ji ba ambaci mota ba kai matsalar ka mota ce akwai a ciki wani yana nan shi kawai tun da bai ji an ce mata ba shi kuma babban matsalarsa a shago yake ya gace addu'a ce mata yake so akwai a cikin rabbana atina fid dunya hasana ta garma kuma kikkiawa wani mahalli ya gaji da yawon haya da hakan aka ce rabbana atina sai ji a ce dar ba a ce gida ba sai dauka ba gida a ciki wani matsalar sa abinci wani lafiya ne ba shi da ita zai dauka a cikin rabbana atina fid dunya kaman babu addu'ar Allah ya warkar da shi shi sa annabi aka ce yana yawaita wannan addu'a in dai alherin duniya ne akwai anan in alherin lahira ne akwai babu alheri a lahira sama da Allah ya tsare ka daga wuce kai ka aljanna to addu'a ta kunsa amma ka tsaya ya Allah bene nake so kuma a unguwa kaza layi kaza hawa sai kai wa Allah specification shiga mata malan kawai a baka gida Allah shi ya fi sanin inda zai baka gida ila ya baka inda ma kai baka ma taba kai kwakwalwarka ma kana ganin kamar nan gurin ya fi karfin ka duk tunaninka ya takaita a gurin gawa ‘yan gurin ga Allah ba su haku. ta kuma kai babban fegi ma Allah ya shirya zai baka 200 by 200 a GRA. Shi sa suka ce in karo ya amsa, sai dai Allah yana da ƙa'idoji kuma yana da hikima. Wani abin karo ya amsa, amma akwai abin da ya fi shi. Sai ya hana ka wannan sai ya baka wanda ya fi shi. ɗaya wani lokaci ka roƙa ya amsa amma akwai wata matsala da in ta zo kuma za ta sha kanka sai Allah ta'ala ya tare waccan matsalar da addu'ar da kai ina yawan ba da wannan misali kai roƙon Allah kake dubu goma kuma a cikin ƙaddararka Allah ya rubuta za ka yi haɗari mashin zai buge ka za ka kare karayen nan an kai ka da sai ta ci wajen dubu ɗari uku da hamsin da kana ta roƙon dubu goma dubu goma Allah ta'ala ya ce na karɓa amma bari a tare waccan karayen da aka sai ka ga asalin alin mutum bai kare ba amma ba a bashi dubu goma ba da aka shi a iya tunaninsa ba ba a amsa ma addu'a ba me yasa saboda dubu goma yake so yanzu a babin hankali in banda Allah hakimu ne sai ya baka goma ka ba dubu goma kake so ba sai a baka dubu goma kuma karaya in ta zo sai ka kare sai ka je ka yi jinya ta wata ɗaya ko wata biyu a dala kafa ka arati a cikin ƙugiya kuma ga kuɗi dubu ɗari uku nawa za ka ciko a dubu goma ya wuce ciko ko? kun fahimta sannan suka ce wani lokaci an amsa amma akwai lokacin da an baka sai kafi murna suka ce ai kai ma kana da irin wannan hikimar a yanzu diyawanci waɗanda suke da dama dama suke da sukuni sun yi wa 'ya'yansu kayan sallah to kana yana gama kana gama dinkin ba shi kayan sa tun yanzu ma na cikin azumi ya sa amma sai ga wani an dai auna shi shi ya san an auna shi amma ba za a bashi kayan ba sai ana gobe sallah ni na san muna yara an yi mana haka mutum sai ga da kayan yake kwana saboda murna suna maka ayi ayi aku sai dan yayi bacci a zare su a aji saboda ran sallah aka bashi kayan a ranar jajibur da aka saboda murna da su yake kwana a makalkala a jikinsa sa sai dai baba sun yayi bacci ta zare kayan ta adana a ran sallah sai ya fito yanda kowa yake fitowa da sabon kaya yanzu da tun ranar ɗaya ga azumi aka bashi kayan aka yi mau kayan wanki biyu ko uku da Allah ranar sallah ba sai ya tsare kansa ba aga kayansa ne a bashi kayansa ya sa mana a yanzu iyaye ba su kawo ƴaƴansu kayan kayan ɗaki ba na aure a cikin yanzu a bata fular da da kulata ta dinga cin abinci a cikin mana ko cokulanta da kike ta tattara mata ba ta kayanta ta ci mana wannan zanin gadon an ce nata ne ita aka ajiye wato a bata kayanta ta dinga hawa ta dinga lulluba a kan gadonta tana kwanciya mana amma sai a yi ta tarawa sai ranar da aka yi mata aure ita ma ta je ta ga ɗakin sai ta fashe da kuka duk kayanta ne wannan to irin abin da Allah dan adam ma yake da wannan hikimar balle Allah subhanahu wataala ya amsa ma amma daidai lokacin da ya kamata ka fi murna sai ya ajiye sai lokacin yayi wata addu'a suka ce ma a lahira zaka samu matsala sai Allah ya rike ma wannan addu'a saboda yana kauna ka da a baka ka cinye a nan duniya akwai inda zaka za ta fi ma amfani sai ka je lahira ana neman kai yaya za a yi sai Allah ya ce ga wata addu'a da ka taɓa rukuna na amsa ba ta ce ma aiki a nan dan haka lalle lalle roƙon Allah ana son ka yi wa Allah wannan kyakkyawan zaton anna inda zanna abdi bi duk inda bawa na yake zato na Allah ya ce haka nake kar ka taba roƙon Allah ka raba ko kaga abin yayi girma hunalika da'a zakariya rabba Allah madaukakin sarki ya ce a wannan lokacin ne annabi zakariya alaihi salam ya roƙi ubangijinsa wanadahu nida'an khafiyan kuma ya dinga kiran ubangiji yana roƙonsa roƙo irin na ladabi ba ka zo ka dinga raraka wa Allah kira shi yasa Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam afwan da yaga wani suna daga murya yace a ba ai wa Allah haka ko babanka ake ta kwalla kira ai ka san ba a girmama shi wanda kake kira ba kurma bane baya bukatar sai ka daga murya a shi yasa annabi zakariya nadahu nida'an khafiya ya dinga kiran Allah yana roƙonsa kira ƙasa-ƙasa. Ga addu'ar da annabi Zakariya ya rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. In yanzu ne a ga tsoho ɗan shekara casa'in yana Allah ya bashi ɗa sai a ce ko ko ya ci ya ci ya ci kai ko ko ko a ga wata tsohuwa abinda Allah ta'ala yau annabi Zakari annabi Ibrahim fa kenan ba abinda Allah ta'ala yi wa annabi zakariya shi ma sai da ya kai shekarun girma matarsa ita ma sai da ta tsufa dan ana so a gaya ma shi fa Allah Allah ne Allah ba mutum bane ba abin halitta bane shi shine mai halitta duk ka'idojin da kai sai ka cika su Allah baya bukatar su a fahimci Allah da kyau in baka gane Allah ba to kana cikin wahala na fata gane yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yace ya allah habli kaban min ladunka ay min indik dhurriyatan tayyiban waladan salihan a da nagari allah nake so ka bani kuma kyautar daga gare ka ya allah innaka sami'ud du'a allah kai mai jin addu'a ne kai maji roƙon bawa ne ya allah addu'a ta a gare ka ba abin da ya fi ƙarfinka ya Allah, ba abin da bai yiwuwa a wajenka ya Allah, ni akwai abin da ban iyawa, akwai iya capacity ɗina, akwai iya limitation ɗina Allah kai baka da limit. Allah kai ka halicci kowane irin capacity. Daka ya Allah maɗaukakin sarki mai cikakken iko ne kai akan komai. mai iya yin komai ne daidai lokacin da kaga dama ya Allah duk da na tsufa ya Allah na san shika-shikai da rukunan in haihu kamar sun yi nisa a tunanin mutane ina fata gane matata ta manyanta a tunani irin na dan adam ana ganin kamar wannan addu'ar akwai wauta-wauta a ciki in roƙe matata ta haihu a wannan matsayin da take amma ya Allah sanin ka da nayi wanda bai san ka bane yake ganin abin ya ma girma amma Allah na san kai mai jin addu'a ne kuma za ka iya amsa mu wannan addu'a tawa. Allah ta'ala, Allah ta'ala ce fana da mala'ika, a gaishe ka ya Allah, Allah ya ji. Addu'ar annabi Zakariya ta shiga, Allah ya karɓa. Ai, Allah ya nuna mana yana amsa addu'a, mahaifiyar na na Maryam mai ta yi. Ita ma irin wannan addu'a ta yi. Allah ya karɓa addu'ar u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ya amsa addu'a ko bai amsa ba ya amsa ka zama mutumin Allah kawai ka zama nagari kawai abinda Allah yake so kenan amma rigarka ta yi datti jikinka ya yi dauɗa zuciyarka ta yi annakiya waye na Allah zai saurare ka wala ya ce ka yi kaƙi ka yi ya ce ka bari kaƙi ka bari ajiya ka bashi ai duk wanda yake so Allah ya masa to ya kiyaye in ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillaha ya faska احفظ الله تجده تجاهك وفي روايه تجده امامك kana kiyaye dokokin Allah Allah zai ma jagora Allah zai zama maka dan jagora zai maka jagora a cikin rayuwa wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kawai zaka roka ka roki kowa duk wanda ka roka akwai yuwar bai da abun akwai yuwar ya hana duk wanda ka roka akwai yiwuwar ya siffantu da babu akwai yiwuwar ya siffantu da rowa akwai abin hawa ba zai baka kai ta jele kai ta tsammako ka je ofis ɗinsa ka je gida ka je ofis ka je gida ka je ofis kuma ba za ka samu ga Allah madaukakin sarki yana wa'i za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awatad da'i idza da'ani kaje kana ta bin mutane الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله فشيك إن كدين روكانسا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ubangiji yace ku roke ni ku kira ni zan amsa mu wa'anda suke girman kai ba sa roƙo na Allah ce sai sun shiga wutar jahannama a kaskance domin kowa talakan Allah ne ba wanda bai da bukata a wajen Allah na ba ta gani da haka Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi zakariya nan take ce fa na datul malaika sai mala'iku suka kira annabi zakariya wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab a lokacin yana tsaye yana sallah a wurin ibada ashe in kana son bukatu a wajen Allah kaga daren nan lalle ka rage bacci yi kokari daga kwantawa da wuri ka dinga tashi irin uku da rabi din nan kaga wannan lokacin zuwa asuba wallahi lokaci ne mai albarka wallahi duk girman matsalarka duk girman damuwarka duk bukatarka wallahi in ka tara wannan lokacin za ka ga ijaba za ka ga aikin Allah kana bacci da mun shari da yawon bacci har da saleba na gafata mala bukatu kamar suka shika matsaloli sun baibaye ka takaici yana nan yayi maka kuri ga ubangiji kullum yana ta ina yake ina mai bukata ana ta bacci ana ta chatin din da ba zai kawo ma wani wani abin nan kai chatin har karfe 1 dare ka kwanta Allah yana ta ina ga bonanza ana raba kana ta bacci dole kaga ko dole kinko in ya kama ka ka sha wahala an gane an san cinko sarkin ƙarfi ko san kuka yi aron gama da shi malam ya geshe ki da wahala saboda rukunan ya kama kan suka rike ai man ɗalabar ula sahirar layali ya gusul bahar man ɗalabar la'ali haka wani mawaƙi ke ta yaro ɓata hankalin dare kai suna haka ne haka ne man dalabal ula duk wanda yake so ya daukaka daukaka ta duniya ko daukaka ta lahira yace sahiran layali sai ya rige baccin darafa ya gusul bahara man dalabal laali yaga ba yace baka ga wanda yake neman lu'ulu'u nutsawa yake cikin teku ba tarumul izza thumma tanamu laylat kana neman kana son ka daukaka kana son ka zama wani kana so kai kuɗi kana so ka samu aljanna sannan kake bacci da daddare tun farkon dare har gari ya waye an taba kai muna neman abinci neman abinci neman abinci kuma da ka da bacci har gari ya waye hatta madana alfajr hunalika da zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a fanadatu al malaika kaga sai malaiku suka kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ay khatabathu al malaikatu tsaye yana ganawa da Allah yana munajati da Allah a wurin ibadarsa wa mahalli khalwatihi gurin da yake kebance kansa daga shi sai Allah madaukakin sarki wa majlisin munajatihi majalisin ganawarsa gurin ganawarsa da Allah wa salati inda yake sallah ثم أخبر تعالى أما بشرته به الملائكة سننسي الله يبام لابار بشارة دع البشر عند ملائكو سكي وأنب زكريا أن الله يبشرك بيهيا شك الله واتو أسكن بشارة أن تبتر مسدا ما تسا ذات هيو أن تبتر مسدا وند ذات هيفا نمجني أن تبتر مسدا متومن كيركي أن تبتر مسدا النبن الله شك الله duk wannan lokaci guda aka yi masa wa'annan busharorin aka ce Allah yana yana maka bushara zaka haifi waladin da wani ɗa yujadu laka min sulbik wanda tsatsanka dan wato tsatsanka zai fito Allah ta'ala ce ba ma sai ka tsaya wani neman sunan da zaka yi mai bamun masuna sunansa ya haya lam naj'al lahu min qablu samiya sai kafin wannan ba a taba jin wani yahaya ba shine yahaya na farko Allah ta'ala ce mun zaba maka suna unique suna unique ba shine dai duk ɗan mutanen zamani kakalawa zai mutum ya sa wa ɗansa suna ko ƴarsa sunan da ba a irin sa garin wannan kakalan ka sa wa ƴaƴanka sunan aljanu ko sunan wasu ƙwari ma baka sani ba ƙwari ne sunan ƙwari abin nan kamar malam isa waziri allah ta'ala ya ji kansa da rahama an taɓa tambayarsa wani suna ba zan faɗa ba dan kan wani ko ya sa wa yasa aka tambaye shi a wannan sunan wai me ma'ana sai ce sunan wannan wani ƙwaro da ake kira zirnaƙo tun ya ji ya kira yana kiran ɗansa ko yasa da suna zirnaƙo an gane ko saboda haka allah ta'ala ce lam naj'al lahu min qablu samiyya kafin shi babu mai wannan sunan suna ne unique za a haifa maɗa sunan da muka sanya masa ma sunansa ya haya kaga shi sunansa daga samman bakwai aka raɗa masa suna musaddikan gashi wannan ɗan in ya taso zai taso da wasu sufofi kamar haka musaddikan bi kalimatin min Allah zai zama mai gaskatawa game da kalmar Allah wasu malaman suka ce ana nufin zai zama mai gaskatawa game da annabi isa kagacin anan an sake bushara zuwan annabi isa shi za a haife shi kuma shi zai fara yin imani da annabi isa yake cewa musaddiqan bi kalimatin min Allah ai isa ibn maryam rabi' ibn anas yake cewa huwa awwalu man saddaqa bi isa ibn maryam shi sa arrabi ibn anas yake cewa shi annabi haya shine farkon mutumin da ya gaskata annabi isa alaihi salam wa sayyidan sannan shugaba ne jagora ne wasu suka ce sayyidan din nan ai halim mai jimuri ne mai haƙuri ne wa qila sayyidan fil ilmi wal ibada wasu kuma suka ce jagora ne a ilimi da ibada waƙila huwal faƙihul alim wasu suka ce sayyidan ɗinnan tana nufin faƙihi ne ɗan da za ka haifa al'alim kuma masani ne wa hasuran sannan tsararre ne kalmar hasur sun ce tana da ma'ana guda biyu hasur suka ce shine wanda ba zai haihu ba bai da sha'awar mata ana kiransa hasur ba shi da sha'awar mata kwata-kwata da aka ballanta na yi aure malle ya haihu ana kiransa hasur wasu suka ce hasur shine wanda Allah ya katange shi ya tsare shi daga fasikanci duk wata sha'awa haramtacciya annabi ya haya bai da ita kuma Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Tafsirul Karimur Rahman yake cewa wannan ma'anar ta biyu ta fi kyau cewa annabi isa alaihi annabi yahya alaihi salam hasuran wato annabi ne wanda Allah ya tsare shi daga dukkan aikata haram da kuma abin da ya shafi sha'awa Allah ta'ala ya tsare shi huwa alladhi la ya'ti an-nisa wal maqsud annahu madahu li yahya wannan yabo ne fa ga annabi yahya alaihi salam bi annahu hasurun laysa annahu la ya'ti an-nisa bal ma'anahu kama qalahu ghayr wahid annahu ma'asumun min al-fawahish wal qazurat abinda ake nufi da hasur kenan yabo aka yi wa annabi annabi haya ma'ana dan ana gaya wa annabi zakariya ba wata wahala da zai sha ta tarbiya da tarbiyarsa Allah ya halice shi kaga dai Allah ta'ala ya ce musaddiqan bi kalimatin min Allah sannan wa sayyidan sannan wa hasuran hasuran wanda aka tsare shi daga dukkan wata alfasha da kazanta ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن wannan bai hana annabi annabi haya ya auri mace kuma ya haifi ayya da ita wannan ba wancan hasur din ake nufi ba wannan hasur ne ma'ana ta biyu wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne shi min salihin daga cikin nagartattun bayi hazihi bisharatun thaniya kaji wata bishara ta biyu da aka yi wa annabi zakariya bi nubuwati yahya an masa bishara da annabtar yahya tinkan yahya tinkan a samu cikin annabi yahya an gaya wa annabi zakariya za a samu annabi zakariya za a samu cikin sa kuma za a haife shi kuma ga irin abubuwan da za su biyo baya da aka yi masa bishara wato bi bi bi bi nubuwa بعد البشارة بولادة وهي أعلى من الأولى كاغا wannan bishara ta biyu ta ma fita farkon daukaka ka kaulihi li ummi Musa kamar irin bisharar da Allah ta'ala ya wa mahaifiyar annabi Musa ne inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ajiba lokacin da fir'auna yake kan ganiyarsa ta fir'aunanci da karkashe yara saboda masihirta bokaye sun gaya masa za a haifi wani yaro shi zai zama ƙarshen mulkinsa shi zai kawo ƙarshensa da aka aka ce dinga yanka 'ya'yan banu isra'il amma allah maɗaukacin sarki da ya ƙaddara zuwan annabi musa bayan an haife shi mahaifiyarsa ta shiga cikin tashin hankali da allah ta'ala ya ga ta shiga cikin damuwa sai allah ta'ala ya ce فإذا خبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني tunda na ga Allah ta'ala ce na ga kin tsorata kin firgita hankalinki ya tashi kin ga dauke shi fa alqihi fil yam je ki jefa shi a cikin teku wanne yafi zama hadari sai Allah ya gaya mata wanda yafi zama hadarin shi zata ba dai mutuwa kike tsoron kai ya mutu ba Allah ta'ala ce in kin ji tsoron wani abu zai faru gare shi to fa'alƙihi filiyan je ki jefa shi cikin teku wala ta hafi wala ta hazari kar ki ji wani tsoro kar ki samu damuwa inna Allah ya ce mu raduhu ilaiki za mu dawo muki da shi ba ma wannan muki kwantar da hankali to waja iluhu min al-mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum min aduwan wa hazana aka kai shi wajen fir'auna kuma ya tashi a gidan ya rene shi yana kokarin ya yanka shi tace la taqatulu asa an yanfa ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yashkurun ai malan ka gane Allah ka huta ba wahalalle irin wanda bai san Allah ba Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'iluhu wa nabiyyan min as-salihin kuma za mu sanya shi ya zama annabi daga cikin ainihin wato salihai nagartattun bayi to yayin da annabi zakariya ya tabbatar da wannan bishara wa akhadha yata'ajjabu min wujudil waladi minhu ba'da al-kibr shi ma ya shiga mamaki oh mamakin yanda zai samu da bayan wannan irin tsufa da yayi sai ke ganin to tunda Allah ne ya ce haka amma sai ke ganin dai a dan samu a dan bashi wata ƴar alama to sai mu tashi kan alamar da za a bashi insha Allah ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi sadakokin mu Allah ta'ala ya karbi addu'o'in mu dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan damuwar da take damu mu Allah ka yaye mana marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wayanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya bukatun su marasa lafiyar cikin su Allah ka ba su lafiya wayanda suke cikin damuwa cikin su Allah ka yaye musu damuwar su wayanda suka rasu iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da ƴan uwan mu maza da mata Allah ka gafarta musu Allah ka girmama ladan su ka ba su aljanna madaukakiya ko kuma Allah ta'ala ka ba mu cikawa da imani wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kara lafiya Allah ya kara mana gaba daya su tambaya ta ita ce na yi aure amma mun samu to barin ya ce ya yi aure sun yi aure amma sun samu matsala da matarsa har ya yi mata saki daya subhanallah subhanallah wai sai ta kira shi sai ta kira shi suna waya a cikin azumin nan suna ta waya suka gama sai ya ji wandansa ya jike karambani ne dama ai gane ko da ya duba sai ya gama zine kuma da rana ne a cikin wannan azumin malam menene hukunci na amma ba a bisa gangan ba a da gangan ne ai da kaga magana za ta yi tsawo ai ka kamata ya kace bari sai a ta ruwa yawa an za ka mai da matarka alaga mata malam ka mai da azumi shine kamewa duk daga waɗannan abubuwan lalle mai azumi ana so ya zama dan azumin sa ya zama cikakken azumi ya kauce wa duk irin waɗannan malamai sun tattauna game da mutumin da ya fitar da mazi cikin azumi wasu malaman sun tafi akan karewar azuminsa wannan shine yawan abin da muke karanta cikin littattafan malikiya tun daga ishmawi ziya kai sama duk za ga haka suke kawo amma wasu malaman kamar yanda ibn rushd a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya faɗa cewa mazi baya karya azumi amma da ganganci ko kuma mutum ya ganganta fitar mazi cikin azumi wannan kuskure da aka sai a kiyaye azumin ka yana nan insha Allah ta'ala amma kuma a yi kokari a daidaita wannan aure a mayar da matarka da Allah kuna son junanku a bari kuma za a ci gaba da irin wannan tattaunawa ta farfado da tsohon soyayya to a dinga bari sai an sha ruwa kuma ka yi ta maza da Allah in kai ne mai daga gare ka matsalar komar wata ta kawai ka ce ka mayar da ita in kuma daga iyaye ne to su ma dai a bi hanyoyin da ya kamata a bi don a mayar da aurenku don ku ci gaba da rayuwar aure mai inganci. Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa wassalamu alaikum wa rahmatullahi